إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أنواع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم منا شاترا قوة شاترا hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na da shekara 1446 wanda ya zo daidai da sha bakwai ga watan biyar a gregorian kalanda 2025 wannan shine kasadinmu na bakwai daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin a al-muktasarul mufidu في دليل كو دلائل أقسام التوحيد نفضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر عليه رحمة الله المتتابعة idan jama'ar musulmi ba su manta ba malam ya gama mana definition na tauhidul uluhiyya da tauhidul rububiyya da tauhidul asma'i was sifati sannan sai malam ya kulla wani babi ya ce abudadu hadihil aqsami wato kishiyoyin waɗannan kashe-kashen tauhidin tauhidul uluhiyya yana da kishiyarsa tauhidul rububiyya yana da kishiyarsa tauhidul asma'i was sifati ma yana da kishiyarsa ina fata an gane to sai ya fara mana bayani dangane da tauhidi na ainihin wato rububiyya za mu magana a kan kishiyar tauhidul asma'i wa sifati sai lokaci ya kure yau za mu tashi in Allah ya yarda sai malam ya ce wa idza arafta idan ka fahimci anna tauhidal asma'i was sifati cewa lallai tauhidin al'asma sunayen Allah wasu sifati da kuma siffofinsa huwa an yudu Allah bima samma bihi nafsahu ma'anar wannan tauhidin shine a kira Allah da abin da ya sanya wa kansa suna wa yusifu biha وصف ويوصف ويوصف بما وصف به نفسه ويوصف sannan a siffanta shi bima wasafa bihi nafsahu da abin da ya siffanta kansa da shi ko bima wasafa bihi nafsihi da abin da ya siffanta kansa da shi wa wasafahu bihi rasuluhu kuma manzansa ya siffanta shi da shi muhammadun sallallahu alaihi wa sallama manzansa nan shine annabi muhammad tsira da amincin allah su tabbata a gare shi wa yunfa anhu at-tashbiha wa tamthila wa yunfa kuma a kore anhu gabarin shi allah attashbiha wato shabbaha hi da wani kamanta hi da wani wattamfila da kuma buga misalinsa da wani to fa biddu zalika shay'ani in ka fahimci haka to kishiyar waɗannan abubuwa abubuwa guda biyu ne wa ya ummuhuma ismul ilhadi amma abin da ke game su ya dunkule su ga guri ɗaya shine sunan al-ilhad aka ce al-ilhad shine tauye ko nade ko jirkita ma'anar abin da Allah maɗaukakin sarki ke nufi da shi ina fata an gane shine ilhadi an gane maganar da kyau ko shi yasa a wani guri yace wa zarul ladina yulhiduna fi asma'ihi yace walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha sai ce me wa zarul ladina yulhiduna fi asma'ihi sai da zihin bima kanu yawwa Allah yace Allah yana da wasu sunaye walillahi asma'ul husna Allah yana da wasu sunaye kyawawa fad'uhu biha dan haka in za ku kira su ku kira shi da wannan suna in za ku roke shi ku roke shi da wannan suna sai Allah ya ce wa zarul ladina yulhiduna fi asma'i ku rabu da waɗanda suke jirkita sunayen Allah ko suke ɓata sunayen Allah suke ilhadi canza abin da Allah maɗaukacin sarki yake nufi da sunansa ko kuma su birkita shi ko su birkita shi na fata kun gane to wannan shine ahaduhuma ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa da ake kishiyanta sunayen Allah da sukofinsa guda biyu ɗaya daga cikinsu shine nafiyu zalika anillahi subhanahu wata'ala ko anillahi azza wa jalla shine wani yazo ya ce ba ba sunan Allah arrahman ba Allah bai da wani suna arrahman kaga ya kora abin gaba daya ko Allah ya ce bai da suna arrahim kaga ya kora abin gaba daya ko Allah ya ce ko mutum ya ce bai da suna al-ghafur ko ar-razzaq ko al-fattah ko al-alim na fata an fahimta wa huwa al-fattahu al-alim to duk wanda yazo yace Allah bai da wannan sunan to kaga ya kora wannan suna ga Allah to ɗaya daga cikin ma'anar ilhadi kenan kora abun gaba daya na fata an gani wa ta'tilihi an sifati kamalihi abu na biyu shine tatsi wato tauyewa ko jirkitawa ko birkitawa an sifati kamalihi ga siffofin Allah na kamala misali Allah maɗaukakin sarki ya ce yana da hannu ko sai wani ya ce ba hannu ake nufi ba ƙudura ake nufi ko irada ake nufi kaga ya yi ta'atsili ya jirkita abin ya ɓata abu a hannu dai hannu kawai dai hannun ba irin naka ba ba irin nawa ba amma dole a kira shi da hannu tun da Allah ya ce menene yadullahi fauka aidihi hannun Allah sama da nasu innal ladhina yubayi'unaka innama yubayi'una Allah sai yace yadullahi fawqa aydihim faman nakatha fa in fa inna ma yanqutu ala nafsihi ina fata an gane wa qalat al yahudu yadullahi maghlula gullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsuutatan yunfiqu kayfa yasha'u to sai wani yazo ya ce a a Allah bai da hannu abinda ake nufi da hannun nan shine farala ko alheri tunda galibi ɗabi'ar hannu shi ne bayarwa ko miƙawa su don haka ka ce ma Allah yana da hannu sai dai ka ce Allah na da falala in aka ce Allah na da hannu an siffarta da dan adam to wannan shi ake kira ta atsi ban gane ko kun fahimce ni ba to wannan shine wa nu'uti jalalihi da kuma siffofinsa wanda suke na ɗaukaka asabita wanda suka tabbata bil kitabi was sunna a cikin qur'ani da hadisin annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama to wannan shi ake kira a ainihin wato ta'atili a kora abun ko a jirkita abun a ce kaza ake nufi ko wani abu makamancin haka وثانيها نبي daga cikin ma'anar ilhadi wato ilhadi abu na farko kamar yadda muka faɗa kore abun ko kuma a jirkita ma'anar abun a ce ba kaza ake nufi ba kaza ko to na biyu shine tashbihu sifatillahi ta'ala bi sifati khalqihi shine kamanta siffar Allah da siffar wasu daga cikin halittun shi na fata an fahimta wa qad qala ta'ala malan yace Allah madaukakin sarki ya ce laysa kamithlihi shay'un babu wani wanda abin da yake kama da Allah ko kuma wani wanda yake da siffa irin ta Allah wa huwa samiul basir shi Allah mai ji ne kuma mai gani kaga a lokaci guda ya kore kamantuwarsa da wata halitta kuma a take al'aya ɗaya ya tabbatarwa da kansa cewa yana da ilimi kuma yana ji na fata kun fahimta kaga kenan cewa bai da ba wanda ya kama da shi ba ana nufin bai da siffa da take ɗaukar irin suna na siffar halittunsa ba a'a yana da siffar ji dan adam ma yana da siffar ji yana da siffar gani dan adam yana da siffar gani yana da siffar ilimi dan adam yana da siffar ilimi amma da dan adam da Allah siffofinsu ba su ma haɗu ba to wasu idan suka tashi su ce ai Allah ya ce laysa kamithlihi shay'un ba wanda ya kama da shi dan haka kar a ce yana ji kar a ce yana gani a ce a to karasa ayar take ce huwa sami'ul alim bayan kuma ya ce laysa kamithlihi shay'un kaga kenan cewa da ya laysa kamithlihi shay'un ba yana nufin baya ji bane ko baya gani ko bai da ilimi a'a yana nufin yana ji yana gani yana da ilimi amma da jinsa da ganinsa da iliminsa ba irin na dan adam bane domin da cewa ya laysa kamithlihi shay'un sai ya shiru to wannan kai tsaye ya nuna me ya nuna cewa baya ji jama'a ku yi ku yi hakuri kuma kada ku kashe kyamara ga kawuna yana kira na za su tashi yanzu a jirgi insha Allah assalamu alaikum warahmatullah kawo kadda kuna cikin jirgi
muna cikin jirgi masha Allah to alhamdulillah masha Allah Allah Allah ya sauke ku lafiya Awalu ya gaya min irin hidimar da shi wannan mai sunan naka yi mana kai ba kaɗan mu wallahi ya faɗa min ya ce ya shiga ya fita ya yi duk abin da ya kamata sosai ma wallahi kuwa to muna addu'a Allah ya saka masa da alheri amin amin amin amin muna gurin karatu ga yan uwa suna saka addu'a Allah ya kai ka lafiya ya dawo da kai lafiya na gode Allah ta ta Allah ta eh kawuna ne zai tafi aikin hajji insha Allah eh Allah ya kiyaye Allah ya sauke ka lafiya kawo na gode Allah ya sa a yi karɓaɓɓe Allah ya sa a yi karɓaɓɓe amin amin masha Allah mun gode madalla insha Allah yau alhamdulillah an gane ku yi haƙuri da Allah afuwan ka san irin wannan lokacin da ka kira kai sallaman nan ba za ka so a ce baka samu mutum ba eh to Allah ya sa mu dace to don haka kaga wannan ya nuna cewa da ya laisa ka mislihi shay'un ba yana nufin shi baya ji baya gani ba a'a yana ji yana gani amma jinsa da ganinsa ba irin na me ba na dan adam ba shi yasa a take bai bai rufe ayar ba san da yace wa huwa samiul alim aw abuwan abuwan wa huwa samiul basir shi ne ji ne ko mai gani ban gane ko kun fahimta ba a sannan Allah ya sake cewa ya alamu ma baina aidihim Allah ya san abin da yake gaba gare su wa ma khalfahum kuma ya san abin da ke bayan su kaga ya siffanta kansa da yana da ilimi kenan na abin da ke gaba da mutane da kuma abin da ke bayansu ya ce wala yuhitu na bihi ilma duk duniya ba wanda ya isa ya kewaye ilimin Allah ya zama abin da ka sani daidai da abin da Allah ya sani duk duniya babu wannan mutum ba wannan halitta a ce iya limit din ilimin Allah to iya limit din ilimin ka kenan na rantse da Allah duk duniya ba a yi wannan halittar ba kuma har kiyama ta tashi ba za a yi ta ba ko annabawa da manzanni ba su da wannan siffar jama'a ko mala'iku ba su da wannan sufar shi yasa shi kansa jibrilu lokacin da ya raka manzon Allah Isra'i da Mi'raji da aka je Sidratul Muntaha sai ya ce to ni iya nan aka aka ce na zo daga nan abin da ya gaba kuma to sai kai ni ma iya nan aka ban izini don haka ka karasa ku gana da Allah to shi ma annabi iya inda Allah ya tsaye da shi anan ya tsaya shi ma sauran abin da ke gaba kuma sai Allah ne kadai ya sani kun gane maganar da ke ku so saboda haka ilimin Allah ba irin na dan adam bane ba irin na dan adam bane so shi yasa yace wala yuhituna bihi ilma ba wanda ya isa ya kewaye ilimin ubangiji subhanahu wata'ala an gane to sai malam ya sake cewa wa idza arabta to yanzu ka ji wannan shine definition na ainihin wato ko kuma kishiyar tauhidi na al-asma wa sifat shine ɗayan biyu ko dai a kore wannan siffar ko wannan sunan ga Allah gaba ɗaya mutum ya ce babu shi ko kuma ya kamanta abin da wata halitta ya ce irin na halitta kaza ko ya shabbaha shi ko ya misalta shi to duk wannan a janabin Allah subhanahu wata'ala ta'addanci ne sai sake cewa wa idza arabta idan ka fahimci anna tauhidul uluhiyya abinda ake nufi da tauhidul uluhiyya huwa ifradullahi ta'ala bi jami'i anwa'il ibadat ko al ibada wato shine a kade ta Allah da dandazan taron duk wata ibada duk wata ibada ya zama Allah kade ake yi wa kaje ka dauki al ubudiyya ka je ka ce me ake nufi da al'ibadatu mana littafi ne ya kai kusan girman bulugul mara gaba ɗayansa akan ibada ibnu taymiya yayi shi ko ibnu al-qayyim ibnu taymiya ne nake ji yayi shi sunan littafin al-ubudiyya abinda ake nufi da bauta me ake nufi da bauta duk wata aya da Allah ya magana akan bauta a cikin Qur'ani wallahi sun da ya kawo ta da ma'anar abin da ke kunshi a cikin ta duk wani hadisin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama da ya zo da ma'anar me ake nufi da al'ibadatu san da ya kawo su duk wani malami na tauhidi da aƙida da malaman sanin Allah san da ya kawo me suke faɗa game da abin da ake nufi da al'ibadatu madan akwai tauhidi a cikin wannan littafin saboda wannan al'ibadatu din bautawa Allah shine asalin tushen tauhidi har ya sa ma wasu malamai suke tattaunawa suna cewa tsakanin tauhidul uluhiyya da tauhidul rububiyya da tauhidul asma'i was sifati idan aka ce ka ware wanne yafi karfi in akwai wanda inda in misali in misali a ce a cikin su ukun nan ka zabi ɗaya wanda da shi ne zaka gamu da Allah wanne zaka dauka suka ce tauhidul uluhiyya domin shine tauhidin da ke tsantsanta bauta ga Allah tauhidin rububiyya yana tsantsanta halittu ne ga waye ga Allah duk wata aiki da ka gani da duk wata halitta da ka gani da duk abin da ke gudana a duniya shine Allah ne yi shi tauhidul asma'i kuma duk wani suna da duk wata siffa ta ubangiji ka tabbatar masa da ita ba tare da ƙari ba ba tare da ragi ba suka ce to inda za a ce ka zaɓi wanne ya fi ƙarfi cikin ukun nan to tauhidul ubudiyya ko tauhidul uluhiyya shine abin da wanda ya fi ƙarfi saboda shi ne tauhidin bauta wa Allah kai tsaye to shi yasa malaman tauhidin kansu sun fi rubuce-rubuce akan ɓangaren janibin tauhidul uluhiyya ko kuma tauhidul ubudiyya saboda shi ne janibin da ya fi ƙarfi amma dukkansu gaba ɗaya waɗannan tauhidan guda uku in babu ɗaya a cikin zuciyar musulmi wuta zai tafi kuma in ya tafi ba zai fita ba dukkansu kowanne to in ka je ka bi wannan littafi al'ubudiyya wato malam za ka sha karatu za ka ji me ake kira da ibada malam me ake nufi da ibada suka ce huwa tazallulu wal khudu'u lillahi subhanahu wa ta'ala hubban wa ta'ziman at-tazallulu kankan da kai wal khudu'u da rankwafawa ga gaba ga ubangiji lillahi subhanahu wa ta'ala ka rankwafa ka durkusa ka karaya ka zube ka yi larab ka yi sharkaf a gaban Allah hubban cike da tsabagen son Allah wa ta'aziman da kuma cike da tsabagen girmama Allah jama'a kun fahimci magana da kyau ko to wannan shi ake kira da al'ibadatu wasu kuma suka ce ismun jami'un لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة كالصلاة والصيام والحيلة والحوقلة والتسبيح وما إلى ذلك من أنواع العبادات سكتشيني معنى العبادة an gane magana da kyau ko suka ce al'ibadatu abinda ake nufi da ibada ismun jami'un wani suna ne wanda ya tattaro li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu ga duk abinda Allah yake so kuma ya yarda da shi to suna wannan abin ibada duk abinda ka san Allah na san shi duk abinda ka san Allah ya yarda a yi shi to suna wannan abin me ibada. اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال wannan abin da Allah yake son ko ya yarda da shi magana ne to ibada ce wal af'ali ko kuma a'a gaɓoɓi ne za su aikata wannan abin da Allah yake son kuma ya yarda da shi to wannan abin ibada ce sai suka ce kasalati kamar sallah wasiyani kamar azumi ko والحج كمر أيكن حج والعمرة كمر عمرة والحول والحيقلة كمر لا حول ولا قوة إلا بالله والحيلة كمر لا إله إلا الله والتسبيح كمر كتير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الظاهرة وند سكي أفيلي أنا جنن أيكم قوم جنجنون والباطنة دكم وند إبادة أما أتكن منيني أتكن زوجتك to wannan shi ake kira al-ibada sumun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al-aqwali wal af'ali kaz-zahirati wal batinati kal haylalati wal hawqalati wa ma ila dhalika min anwa'i ibada to in ka fahimci wannan shi ake nufi da ibada kamar yadda muka faɗa a wancan abinda za a ce al'ibada ismu abin wato ma yi ta'abbadu bihi me za a bauta wa Allah ɗin da shi da kuma wato al'ibada bismiha da kuma sunan ita kanta al'ibada ɗin wallahu ta'ala alam Allah maɗaukacin sarki ya shirya da mu to yace idan ka fahimci wannan a wa nafi ibadati an kulli ma wallah da kuma kore duk wani dangin ibada gabarin Allah ya zaman to ba a wa kowa sai Allah tabaraka wa ta'ala mai girma da ɗaukaka to fa biddu zalika in ka fahimci ibada da wannan ma'anar cewa shine dukkanin abin da takaita Allah da duk abin da yace a yi shi na sau'in ibada amar sallah amar azumi a yi zakka da shi a yi wa duka da sunan Allah kuma shi ake wa to kishiyar wannan huwa sarfu shay'in min anwa'il ibadati li ghairillah kishiyar haka shine ka sarrafa wata gaba ko hannunka ko goshinka ko gwiwoyinka yasa Allah yace wa annal masajida lillahi fala tad'u ma Allahi ahada almasajid ba masallatai fa ake nufi ba jama'a abinda ake nufi da almasajid jam'u masjid shine gurin da ake amfani da shi wajen sujjada ga Allah ina ne guraren da ake amfani da su wajen sujjada ga Allah su ne gurare guda bakwai kamar yadda hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar cewa umirtu an asjuda ala sab'ati a'zumi an umarce ni na yi sujjada a kan gaɓoɓi guda bakwai sai ce na farko aljabahat goshi wa ashara biyadihi ila anfihi da ya tahi nuna goshi sai ya hada da ina da hanci to don haka da goshi da hanci ɗaya kenan sannan na biyu alkafai tafukan hannaye shine guda uku kenan ko na hudu da na biyar arrukubatai ne gwiwoyi guda nawa guda biyu su ne na hudu da na biyar na shida da na bakwai su ne a turafal kadamai ne kan yatsu da ake lankwasa su su kalli gabar na sha kwatanta muku lokacin da muka zo muke siffanta sallah ko cewa kar a tsaye da su a tsaye kar kuma a lankwasa su baya a a lankwaso su ciki yadda su ma su kalli alƙibla na fata an fahimta to waɗannan su ake kira da almasajid da Allah ke cewa wa annal masajid lillahi lalle guraben sujjada na Allah ne fala tad'u ma Allah ahada dan haka kada ku kira sunan wani ko ku bautawa wani da su in bawa ba to da wannan ne malamin suka hana ka durƙusa wani musamman ka zubar da gwiwarka a kafa domin nau'in sujjada ne na fata an fahimta saboda Allah ya ce kar a yi amfani da wannan gabobin wajen me wajen girmama wani ko mutunta wani in ba shi ba to kai kuma sai ka zo ka zube wa wani ka durƙusa har gwiwarka ta taba ƙasa kaga kenan ka ɗauki wani nau'in ibada ka yi wa wani to fa wannan shine abun fa amma aka dinga kafirta wasu ana cewa sun hana durƙuso sun hana a girmama manya gaɓoɓin ne aka ce Allah ya hana a yi amfani da su wajen a girmama wani in ba shi ba to dan Allah ne ya laifi dan an ce karka durƙusawa wani da su kaga ai daidai ne to amma rashin fahimta sai aka koma ana ta surutu izala ta zo malaman salaf sun zo yan abin nan kabalu duka aka dinga surutu sun hana sun hana sun ce kar a girmama manya ba su da kunya a tsaye kikam zai gaishe ka eh sai siyasar magana sai a rudar da kai da wannan amma maganar ita ce wannan gaɓoɓin ne aka ce karkame yi amfani da su wajen girmama wani in bawa ba shi ne maganar fa to kuma ga ayan nan fa a cikin suratul jinni wa annal masajida lillahi ko ba a cikin suratul jinni take ba shek eh a jinni take ba wa annal masajida lillahi fala tad'u ma Allah ahad to to sai ya zama tunda sunan wannan guraben sujjadan ne ake kiransu su to sai aka koma inda ake sujjadar ba shine masallaci ba to sai aka koma ana kiransa almasjidu gurin yin menene sujjada amma asali sunan na guraben gabobin sujjadan ba na gurin da aka gina domin yin sujjadar bane to amma idan abu laraba suna da wata ɗabi'a idan abu yana ɗaukar ma'anar guri yana ɗaukar ma'anar wani aiki to sai a dawo ana kiran gurin da sunan wannan aikin gaba ɗaya bari ba ku misali me ake nufi da alga'itu alga'it mawanci in ka je malaman zaure za su fassara ma su ce bayan gari amma asalin alga'it ma'anarsa shi ne gurin da ake kewayawa a je a yi menene bayan gari yasa Allah ya ce au za'a ahadukum min alga'iti ko kuma ɗayanku ya dawo daga gurin da ya kewaya ya bayan gari to amma sai laraba suka koma maimakon su kira gurin da ake yin bayan gari sai suka koma suna kiran sunan bayan garin da sunan gurin da ake yin bayan gari gashi ma a hausa zai fito maka fili tunda mu hausawa da fulani muna da ɗan saka ya abu idan mutum ya zo aka ce ina wane bi ai ba za ka ce ya je ka sai ka ce ya je bayan gari to me kake nufi da ya je bayan gari kaga da hausa kana nufin ya zagaye zuwa wani gurin bayan gari inda ba gari ba amma a hakikanin abin da kake nufi shine ya je yin kaza ina fata an fahimta kaga sunan gurin da ake kaza ne sai aka dawo ana kiran shi kansa kaza din da wannan abu to haka sunan almasjid yake asalin sunan guraben sujjada ne amma sai aka koma ana kiran inda ake sujjada da wannan sunan ina ganin da ya kamata kun dan fahimce ni kadan insha Allah ina fata an gane to wannan shine saboda haka a shine ake nufi da almasajid ko almasjidu wato gurbin da ake sujjada gurin da ake gabar da ake amfani da ita wajen sujjada ga Allah to shine yake cewa وهذا هو الغالب على عامة المشركين juya gaba da ake amfani da ita wajen abauta wa wani Allah to wannan shine mafi yawancin aikin da mushrikai suke yi wato mushrikai ba wai bautan ne ba ta yi ba amma idan suna bautar sunan wa suke kira wasu Allah bari in baku misali yanzu dawafi ai asalinsa ana yin sa a jahiliya amma sunayen allolinsu guda 360 din nan suke kira wani ya kira lata wani ya kira uzza wani ya kira menene to ko a yanzu da zaka je ka'aba kana zagaya ta amma kana kiran sunan wani shehi har yanzu kai mushriki ne kaga dai ibadar ce kake yi amma kuma ga waka juya ta ga wannan Allah kamar yadda a zamanin jahiliya suna yin ibadar amma ba sunan wa suke kira ba shikenan kawai yasa galibin aikin hajji in ba baka ce duka ba ana yin su tun zamanin jahiliya da Allah ya tashi sai ya hana a kira sunan wasu in ana wannan ibadar a kira sunansa a nuna shi ake yi wa ba waɗansan ƙartun banzan ba na fata an gane to wannan shi ne kawai amma ɗawafi akwai na jahiliya an yi a jahiliya a jahiliya ma suna yin sa tsirara ne Allah ya ce a'a kowa ya sa mayafi amma kar a sa normal kayan gida in ba na nafila ba na fata an fahimta in ba na nafila ba abu na biyu sa'ayi ai mun ji tarihinsa game da hajara ko kaga kenan akwai shi a lokacin ba ibada bane amma Allah ya mai da shi menene ibada to waɗannan ibadu da kuke gani da Allah yake ayi ko yanzu in kaga dama kana so ka zama tantirin arni shikenan sai ka cire sunan Allah sai ka kira shi hunanka da waɗancan karci da sauransu shikenan ga ka dai kana ibada irin kalar ta musulunci amma kuma kai ba musulmi bane dan me saboda ba Allah kake kira kuma gashi kake sarrafa ibada zuwa gare ki ba ina fata an gane to shine sai malam yake ce mana anan fadillu zalika kishiyar wannan ibadar cewa a yi ta ga Allah huwa sarfu shay'in min anwa'il ibadati li ghairillah shine sarrafa ɗaya daga cikin waɗannan nau'ukan ibadar ga wani Allah sai ce wa hadha huwa al-ghalib ala amatil mushrikina wannan shine mafi yawancin abin da mushrikai suke yi gahi dai ibadar ce amma ba Allah suke wa kuma ba sunansa suke kira ba ina fata an fahimta wa fihi al-khusumatu kuma duk wani bala'i tsakanin musulmi da arnatu a wannan gabar yake yasa wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ard yaquluna Allah idan da zaka ce wa ya halitta sammai da kace za su ce Allah ne na fata an fahimta in ka ce Allahu sunan wa ce sunan Allah ne Ar-Rahman sunan wa ce sunan Allah ne Ar-Rahim sunan wa ce kaga sun yadda da tauhidul uluhiyya sun yadda da na menene to inda ta taburzar take in za ka faduwa za ka kira sai ka kira shehunka to kaji inda matsala ta faru in kana neman haihuwa wa za ka kira sai ka kira sunan shehunka in kana neman kuɗi wa za ka kira ka kira sunan wane ka kira sunan isa ka kira sunan zailani ka kira sunan rifa'i ina fata an fahimta to daga nan ne inda fitilar ta tashi to shi ne yace wa fihi husumatu inda fitinar take inda husuma take inda bala'in yake wannan gabar na cewa Allah za a kira yayin waɗannan ibadojin to inda rigimar ta fike su sun ce ba za a kira sunan Allah ba a ce an bi ta tsarin wasu shehunai da wasu kutubai ina fata an fahimta da wasu jelanai da wasu inyasai ina fata an gane sai an bi ta hannunsu sannan su he su kai ka gurin Allah shi kuma Allah so yake ka tafi gurinsa direct kar ka tsaya kama sunan wani ko rukon kafa da wani Allah bai yarda da wannan ba to wa fihi al-khusuma anan ne inda husuma take kuma har tun zamanin Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ila yawmina hadha wannan husumar ba za ta kare ba tunda ga Allah ya faɗa mana وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين idan suka hau jirgin ruwa sai su koma su tsantsanta ibada ga Allah su ta kiran sunan Allah Allah ka tsirar da mu Allah ka ba mu mafita Allah ka sa mu hai amma famal qalam ma najahum ila albarri idan yushrikuna Allah ya ce daga ya tsirar da su da su zuwa kan tudu suka taka dandamalin kasa ba sa cikin ruwa Allah ya ce su dawo shirka eh nan ba mutuwa tana nan to kaji dan haka take suna kiran sunan Allah kaga sun yadda Allah ne kawai yake yin waɗannan abubuwa amma saboda mushrikai ne ba za su yadda su bautawa Allah ke kaɗai ba suna sauka sai su kira sunan wasu kartun banza ma na sai sun ifi ga bala'i masu ke kiran sunan Allah kaga mushrikan da su suna dan dama dama in akwai dama dama mushriki to akwai su ne dan dama dama saboda sun sun shiga bala'in Allah suke kira yanzu ko mushrikan yanzu ko bala'in suka shiga sunan wani Allah suke kira su sun fi su wayo za su kira sunan Allah dan ya tsere da su in ya tsere da su sai su kafirce na yanzu kuma ga su a cikin bala'in kuma ga shirka Allah Allah ka tsare mu daga shirka malam Allah ka tabbatar da zukatanmu akan tauhidi ya Allah to wannan shine inda matsalolin suke jama'a to shine sai malam yace wa hadha huwa huwa al-ghalibu ala ammatil mushriki wannan shine mafi yawancin abin da mushrikai suke yi wa fihi al-khusuma kuma a cikin dirfitina ta maganan tauhidi to a wannan gabar take a kira Allah ba za a kira ba abota wa Allah shi kadai ba za a yi ba dole sai an hado da wasu to shi ko Allah daga kayi haka to shi kenan ka fita alayi baina jami'in rusuli wa umamiha gaba ɗaya manzanni da mutanensu akan wannan aka dinga ta taburza karanta littafin ma'aridul qabul li sheikh hafizul hakami Allah madaukakin sarki ya jikan al-hafizul hakami wannan malami al-hafizul hakami wallahi wani babban malamin tauhidi ne malam yana da wani littafin sa sunansa ma'arijul qabul matakan da zaka ba a karba aikin ka ma'arij ila Allah bil ma'arij ko min Allah bil ma'arij ta'ridu al mala'ikatu war ruhu ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sana fasbir sabran jamila innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba har zuwa karshe to ma'arij matakai matakala da za ka hau gurin Allah to sai rubuta su lissafi sai saka masa ma'aridul qabul matakan da musulmi zai bi wajen in yi aiki Allah ya karba na fata an fahimta alhafizul hakami Allah ya dukansa da rahama ya hada mu da shi a aljanna a mujalladin ya dai shafi na 318 tauhidur rububiyya wahdahu la yakfi mutum ya takaitu akan tauhidur rububiyya kadai to ba zai isar da shi zuwa gurin Allah Allah ya karbe shi ba dole sai ka hada da uluhiyya dole sai ka hada da sifatu abin al-asma'u sifat kamar yadda muka fada da su malam yace laqad haka Allah subhanahu fi kitabihi 'anil mushrikina Allah ya hakaito mana a cikin littafin sa daga mushrikai annahum muqirruna bi tauhidir rububiyya cewa sun yadda da tauhidir rububiyya Allah ya hakaito mana wannan fa qala ta'ala Allah sai yace qul man yarzuqukum minas sama'i wal ardi in ka tambaye su wake azurta ku daga sammai da kasai amman yamliku sam'a wa ya mallaki jinku wal basara da ganinku wa man yukhrijul hayya min al mayyit wane ne yake raya ko yake fitar da rayayye daga cikin matacce wa yukhrijul mayyita min al hayy kai wa yake fitar da matacce daga cikin rayayye wa man yudabbiru al amra kai duk duniyan nan gaba ɗaya wa ke gudanar da ita fa sai yaquluna la duk mushrikai in ka tambaye za su ce Allah ne yake waɗannan abubuwa ko yanzu ka tare kirista ka ce kaiwa yake azurta ka ce Allah ne ma jin ka wa yake kula ma da ji ya ce Allah ne a hannun Allah jin mu yake ganin ka fa Allah ne wa ke kashewa ce Allah ne wa ke rayawa Allah ne wa ke fitar da matacce daga cikin raye raye daga cikin matacce duk zai ce maka Allah ne kai duniyar nan a hannun wa take ce a hannun Allah take shine wa man yudabbiru al-amra wa ke juya al'amura gaba daya zai ce ma Allah ne to inda za ka gane cewa wannan bai mai da musulmi ba sai ka ce to in kana neman arzikin wa kake kira ya baka sai ce Jesus duk an manna wa Allah waɗancan amma kuma in za a nema kuma ba a gurinsa za a nema ba kai ka ji wata gantaka ya yarda Allah ne ke azurtawa amma in zai nemo arzikin sai ya bi ta hannun wa Jesus ina musulunci yake a nan jama'a ba musulunci ai daga kawai a hausance ma kar ma ka ja aya ka ja hadisi sai ka ce masa yanzu kai ka kyauta wa mutum yanzu jama'a tsakani da Allah bari ba ku misali ni ne inke da shago ina sai da kaya misali nake ba a buga Allah ba a buga misali da ubangiji amma akan yi wani magana a kawar da cewa ba da Allah ake bugawa ba dan ka fahimci karatu misali ni ne ina da shago ina sai da kaya ina zaune a shagon fa kawai sai ka zo ka samu wani kwastoma sai ka ce ban kyautar wannan mana kwastoma wanda ba kayansa ba ne ka nuna wani abu a shagon ka ce ba na kyautar wannan mana wani zai yi wuya kyautar mashi to fa wannan shine kwatankwacin abin da wanda ba ba sa roƙon Allah ko ba sa kiran Allah ko ba sa bautawa Allah fa suke yi sun yadda duniya ta Allah ce shi ya mallake ta shi ya mallaki abin da ke cikin ta shi yake jujjuya ta amma in za su kira kuma suna neman falalarsa ba za su kira shi ba kai tsaye sai su kira wani kuma wai abin hannun Allah suke nema ban gane ko kun fahimci misalin ba misali suke yi to wannan fa shine ashe kenan in mutum musulmi ne na gaskiya ya yarda duk komai mallakar Allah ne to in ya tashi wa zai kira ya nema abin a gurinsa Allah to shine ka ji tauhidi na gaskiya kenan ka yi abin da ya kamata ka cika tauhidi cif amma daga lokacin da ka yarda komai Allah ne ya mallaka amma in ka tashi bauta da neman yi arzikin Allah ba za ka kira sunan Allah ba sai ka kira Jesus sai ka gansu ga sunan duk in ka tambaye su wane ne ya mallaki duniya sai ma Allah ne amma lokacin da aka gama sabis aka gama duk bayan an gama kiran Jesus Allah ne waye Allah ne an za a yi addu'a duka sai su ta kiran shi na cewa ya musu kaza ya musu kaza ya musu kaza Allah ya sauwake Allah ka daura mu akan daidai yasa in kai ka fahimta haka wallahi sai ka kana tausayin wanda bai fahimci haka ba kana tausayinsa domin kai ka san a cikin rudani yake an kaulaya shi an birkita mar kwakwalwa da tunani ya zo yana yin abin da ba shi ya kamata ya yi ba to sai baka tausayi sai ka kana taya shi addu'a Allah ganar da shi Allah ganar da su da mu baki daya to shine yake cewa idan ka tambaye za su ce maka Allah ne ina fata an fahimta fa sayquluna Allah qul faƙul Allah ya ce to ka ce musu afala tattakuna yanzu dan Allah in dai kun yarda Allah ne mallaki waɗannan abubuwan yanzu ahe ba za ku ji tsoron Allah ku dawo ku bauta mishi batun da shi ya mallaki waɗannan abubuwa ina fata an fahimci magana sai ku dawo ku bauta masa an gane amma idan baka dawo ka bauta masa ba to me kai kenan me kaya daban wanda kake roƙa daban me wanda ya mallaki abu daban wanda kaje kake nema a gurinsa daban ta ina haka za ta yi shi yasa yace qul atakmuruna billadhi khalaqal arda fi yawmayn wa taj'aluna lahu andada sai yace zalika rabbul alamin qul ka ce musu atakmuruna yanzu kuna kafircewa billadhi khalaqal arda fi yawmayn wanda ya halitta kasai a cikin kwana biyu wa taj'aluna lahu andadan kuna sanya masa kishiya zalika rabbul alamin wannan fa da kuka kafircewa din shine ubangijin halittu gaba daya waja'ala fiha rawasiya min fawqiha eh wa baraka fiha waja'ala fiha aqwataha fi arba'ati ayyamin tayti sawa'an lisa'ilina ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها والأرض اتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين Allah duk ya kawo musu yace yanzu za ku kafirce bayan ni ne kaza ni ne kaza ni ne kaza kuma in za ku bauta ba za ku bauta min ba dai ku bauta wani in za ku nemi arziki ba za ku nemi abu na ba sai dai a gurin wani bayan kuma duk ni na mallaki waɗannan abubuwa ina fata an fahimci magana yasa a kan suratul baqara yace huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an summa stawa ila as-sama'i fasawwahunna sab'a samawatin wa huwa bi kulli shay'in alim Allah shine wanda ya halitta muku wannan sama wannan kasar da kuke gani kuma da duk abin da ke cikin ta sannan ya tinkari sama yayi muku ita ya kera ta ya komai ya komai shine mai ji shine mai gani duk Allah ya gama bayani wallahi jama'a kawai kangara ce irin ta kafirai amma ya gama bayanin komai Allah ya ganar da mu wa qala Allah ya sake cewa wala in sa'altahum inda zaka tambaye su man nazzala minas sama'i ma'a wa ya saukar domin kalmar nazzala shine sassaukar da abu a hankali dana da bambanci da kalmar anzala anzala anzala bi ilmihi wal mala'ikatu yashhadun kamar yadda ya faɗa a wani guri an gane Allah madaukakin sarki shi ya saukar da shi da ilimin sa mala'iku su ne shaida akan haka ina fata an fahimci magana wa qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'ala an-nasi 'ala muqsin saytami wa nazzalnahu tanzila qul aminu bihi aw la tu'minu Allah ya ce qur'anan nan ka gani mun rarraba shi mun karkata shi mun gutsutsura shi don ka karanta wa mutane a hankali ba tare da an ainihin wato zefo musu lokaci ɗaya ba kwakwalo su ta gagara ɗauka Allah ya ce wa nazzalnahu tanzila mun saukar da shi kadan kadan kadan kadan kadan kadan kadan kadan kadan kadan domin cewa suka yi me yasa laula laula nuzila alaihi jumlatan wahida in me yasa ba za a jefo mar qur'anin karo ɗaya ba Allah ya ce kazalika yusabbita bihi fuadaka wala tanahu tartila a'a mu muka ga damar mu sauke maka shi kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan saboda mu karanta ma shi karantawa mai tajwidi da inganci yadda za a fahimta to kalmar anzala shine saukewa lokaci ɗaya amma ka inda ka ji an ce nazzala to a hankali a hankali ina fata an fahimta to shine yace wala in sa'altahum in ka tambaye su man nazzala minas sama'i ma'an wa ke saukar mana da ruwa a hankali a hankali daban-daban daki-daki damuna kan ruwa ɗaya ake yi jama'a ma kai ruwa ɗaya aka bar mu ai mun shiga uku da haka sai Allah yau yayi gobe sai ya daga mana kafa dan mu je gona mu yi shuka mu gyara gona mu yi kaza mu yi kaza muka gama mun dawo kwana biyu uku muna huta sai a sake lafta wani ina fata an fahimci magana kaga kenan saukewa ne kaɗan kaɗan a hankali lokaci bayan lokaci to yadda wannan kaɗai ya ishe ka ka gane yadda Allah ke tsarinsa yadda Allah ke sauke ruwa ɗin nan a hankali don kar ya gallabi jama'a to haka kuma Allah ya saukar da Qur'ani saboda in aka jefo yanzu idan aka maka mana ruwan wata uku jama'a ko hudu sai aka ce bari a yi a dare ɗaya ai kaga lamar ya ɓaci ko mai rikicewa zai yi kuma damunan ba za ta yi ba ina fata an fahimta to shi yasa sai Allah ya saukar yau bayan kwana uku sai ya karo mana bayan kwana biyar sai ya da haka har amfanin mai wadata to haka qur'ani ma haka Allah ya ringa saukar da shi shi ne yake cewa wala in sa'altahum man nazzala minas sama'i ma in ka tambaye su wake sassaukar musu da ruwa a hankali daga sama fa ahya bihi al-ardha sai ya raya kasa da hi ba'da mautiha bayan ta mutu la yaquluna Allah baka da sun ce maka Allah ne yake saukar da shi ba wani bane kaga duk sun yarda cewa Allah ne mai waɗannan ayyuka وقال تعالى الله يساكي سوى أمن يجيب المضطر وكي أمس بكاتر وندي يشيغا سكين سنن بكاتا المضطر شيني متمن دي يشيغا بلاء دباهي دا وتمفتا با دبارا با هكما دا أبن دي كماتي يهي to ya gama bai samu nasara ba wannan shi ake kira da al-mubtarra wane ne wanda yake wannan idza da'ahu idan ya kwarma wa Allah kira sai Allah ya amsa wa ya shifu su'a kuma yake yaye damuwa da matsala wa yaj'alukum khulafa al-ardi kuma yake sanya ku ku zama ku ne mayau a doran kasa ya zama to kun mai gurbin wasu kuma kun rike kasa ko kun rike ragamar kasa na fata an fahimta a ilahun ma Allah akwai wani Allah da ke waɗannan ayyukan bayan subhanahu wata'ala ma'ana dai babu sai Allah ya ce kalilan ma tazakkaruna kaɗan ne suke tuntuntuni da tunani akan wannan to kaga daga wannan babi yanzu yana mana magana akan tauhidur rububiyya wahdahu la yakfi kaga daga nan malam ka dinga jin ayoyi kenan da hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan mu shine bambancin namu addinin da addinin wasu kuma shine bambancin karantarwar malaman sunna malam da malaman da ba na sunna ba na fata an fahimta ubangiji subhanahu wata'ala yakan ba mu hujja ne shi yasa shi da kansa idan matsala ta matsala ya ce qurhatu burhanakum in kuntum sadiqin inda gaske ne ku kawo hujja ni ma ai magana da nake muku ina sauke aya annabinmu na karanta muku hadisi to kuma in za ku yi magana kar ku zo kawai ku cika mu da zakin baki ku kawo hujja kawai kaga yanzu waɗannan ayoyi duk sun nuna mana gaba ɗaya ayyukan nan wa yake yin su jama'a Allah ne to ku tun da shi yake yin su to ba wanda ya cancanci bauta sai wa sai shi sai Allah saboda haka wannan kenan saboda ina da bukatar yanzu bayanai za mu dakatar da karatun mu anan jama'a a yi hakuri in mun dawo za mu ɗora abu na farko da nake so na yi bayani jama'a a farko abin da nake so na yi bayani akwai ɗazukun jimin yi waya da kawunmu yau din nan yanzu haka dai kusan za mu ce jirgin su ya tashi don naga yanzu ɗansa ne yake kira na kuma alamun sun nuna yana so ya sanar da ni ne cewa jirgin su ya tashi ina so in gabatar da addu'a ne ga wasu bayan Allah game da wannan mas'ala alhamdulillah ni Allah ya bani damammaki na zuwa Saudiya ta fannin zuwa Umara da kuma zuwa aikin Hajji to amma galibi damar da nake samu takan zo ne da ma'anar zan je in gabatar da wani aiki na addini domin karantar da mahajjata ko masu umara ko wani abu makamancin haka to sai ya zamanto duka kujerun da nake samu in ban da wanda ni da kaina na cire kuɗi ga baba Ibrahim shine shaida Allah shine cikakkiyar shaida wanda na biya mana da ni da mahaifiyata barako to duka damammaki ne nake samu wanda kuma dole sai ni ne zan je saboda akwai wani assignment da aka ban domin aiwatar na karantar da wasu yadda za su yi umara ko kuma yadda za su yi aikin hajji ina fata an gane wannan ta sa kawuna malam muktar a musa bai samu damar tafiya aikin hajji ba bahi da karfin zuwa to bana sai allah maɗaukacin sarki ya kawo wani dalili shine akwai wani bawan allah a abuja ana ce masa alhaji ibrahim masari shi alhaji ibrahim masari ba masari na katsina gwamnan katsina ba fa a wani alhaji ibrahim masari ne yana abuja yana dai tare da shugaban kasa kuma yana tare da wasu bayan allah dai haka mutanen kirki irin su a babauro alin kumu allah ya taka masa da alkhairi shi ma to kai tsaye kira na a waya cewa ga kyautar kujera ta aikin hajji an bani to da na ji wannan sai na ce to ina neman alfarma in dai ba kujera ce irin wadda dole sai malami zai hauta ba da Allah a taimake ni akwai wanda nake so in saka akan kujera yace malam kujera taka ne duk abin da kake so a yi da ita haka za a yi da ita to da ya bani wannan damar nan da nan na buga kawuna waya na ce masa to maza maza je passport dan a lokacin ma ko passport ba da shi na biya emergency kusan naira dubu ɗari da wani abu na ce muna son passport zuwa gobe gobe aka je aka yi masa passport aka gama komai da wasu izra'at da sauransu yanzu dai yana jirgi zai tafi aikin hajji insha Allah ta'ala so muna addu'a shi Alhaji Ibrahim Masari da Alhaji Bababoro Alunkumo wanda duk sun bada gudunmawa wajen samun wannan kujera kuma na sa shi wannan kawuna wanda hafizin Qur'ani ne malami ne bi ma'anar kalima bima daidai gurgudo yana kokarin sa so Allah madaukakin sarki ya bani wannan dama ta hannunsu muna addu'a Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya biya su da aljannar firdausi subhanahu wata'ala ya sa wannan aiki ya amfanar da mu da su gabaki daya Allah kuma ya biya su da aljanna to sai abu na biyu da nake so na yi bayani a akwai wani bawan Allah mai shara a masallacin mun nan ni ne malam Adamu a malam Adamu wallahi malam an bawa bawan Allah nan shaida duk cikin wanda suke mana aiki a masallacin nan ba mutum mai hakuri mai juriya mai kau da kai irin mutumin nan mutum ne mai kokari zai zo yayi aikin sa na share masallaci ina so ku gane wallahi wannan aiki fa da masu share nan suke ba aikin banza suke yi na rantsi da Allah suna daga cikin mutanen da Allah ke kauna an taba samun wata mata wanda take share masallacin Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wannan mata ta yi rashin lafiya annabi bai sani ba har ta rasu ta rasu a da daddare sahabbai sai suka ga bai kamata akan wannan matar su je su tada manzon Allah da haka suka je suka binne ta annabi ya yi kwana ɗaya biyu uku bai ganta ba sai tambayi sahabbai ce ni kan akwai mata da take zuwa ta mana shara a masallacin nan ina take suka ce ya rasulullahi ka yi hakuri ai ta mutu shekaran jiya wacce da daddare sai muka ga tunda ta mutu ne kuma dare ya fara higa bai kamata mu tada kai ba shine muka je muka yi mata sallah muka binne ta annabi yace dulluni ala qabriha mu tafi makabarta ku nuna min inda kabarin ta yake aka je aka nuna wa manzon Allah kabarin ta ya tsaya akan kabarin ta yayi mata kabbar bari guda tara a wata ruwaya ma'ana dan dama kabbar bari ba wai iya a hudu ko biyar ko kaza an karanta da ku a kamun da nayi ana yin su sama da haka na fata an fahimci magana so yi mata kabbarbari masu yawa don nuna muhimmancinta da muhimmancin aikin da take kuma annabi ya fito ya ce ku sani ni sallah a ta a kanku rahama ce kar ku dinga raina wanda suke tare da ni suke wa addini nan hidima duk lokacin da wani ya rasu ku sanar da ni domin in je neman sallah na kawo wannan ne don mu gane ma'aikatan masallaci kar ka ɗauka don ba su da kuɗi ko ba su da hali ko ba su da gata ko ba su da galihu ka ɗauka wallahi aikin banza suke na rantse da Allah kai kanka kana da buƙatar ka dinga aikin masallaci in dai ka san me kake yi wallahi ba kaskanci bane ba wulakanci bane daraja ce sai Allah ma na san ka sannan zai saka ka mai yi wa masallaci menene hidima in Allah bai san ka sai ka dinga kyamar masallacin kuma ka dinga kyamar masu aiki a masallacin so waɗannan ayyuka da kuke ga ana yi a shara a harkar media a harkar tsaftace masallaci wallahi ku daina raina masu yin sa muna kyautata musu zato dalilin wannan za su samu rahmar ubangiji insha Allah don haka aikinmu bai gaza daga nasu ba su wannan bawan Allah ya rasu wanda rasuwa ce ta fudu'a kusan ya, ya, ya shiga gida sun yi sallama da iyalansa lafiya ya shiga daki da safi aka zo aka yi ta bugawa ya tashi a bawan Allah ya rasu aka bude daki aka samu ya rasu so an masa sallah muna addu'a Allah ya gafarta masa Allah ya taimake ni malam Aminu shi ya gaya min maganar sanar abin nan sallar kuma na samu halartar yi masa sallah muna addu'a Allah ya karba mana addu'o'in da muka yi akan sa abu na biyu yau muka shirya akan zamu je mu yi wa iyalansa ta'aziyya a na mun samu sanarwa daga chairman na na abin nan dinmu kwamitin mu na media Malam Rabiu Haruna to nayi niyya zan fito daidai karfe 11 aka fata za a ji to akwai abin da ban sanar da hatta su kansu a waɗanda muke tare da su su komanda su baba ibrahim su manajan alheri da baban maryam da sauransu ba da ma yan media duk ba su sani ba shine na samu karuwa ta haihuwa satin da ya wuce jiya aka yi suna mun samu sari yarinyar sunanta tasnim eh tasnim ka gani ko tasnim eh tasnim mata ne eh eh wa mizajuhu min tasnim eh aidan yashrabu bihal muqarrabuna eh ga wanda zuri ya za a status ko yawwa to na sa wa yarinyar tasnim to wala Allah wani zai zo farin farfara muku ma'anar tasnim dan naga kun kura mai idanu kuna wurja wurja karshen ta kuna so ku ji mai ma'anar ne ko yawwa yawwa abinda ake nufi Allah yana magana ne akan shan ruwan gidan aljanna sai ce wa mizajuhu min tasnim abinda aka kwaba ruwan aljanna da shi aka wato kamar ka ce jus din gidan aljanna to an hada shi ne da wani nau'in ruwa da ake kira tasnim to tasnim din nan wani abu ne wani mahadi ne na hada jus din aljanna mai zakin bala'i mai zaki da za kuma lawa kare mai zaki na fata fahimta to shi ne na ɗauki wannan sunan ne kuma na ce to sunan yata kenan kaga ya suna ne mai ma'ana yi ko yawwa ko babu wani tazkiya ko tsarkake kai a ciki yayi ko to wannan shine saboda haka ai wasu da suka ce ina sa sunayen ƴaƴana sai wata cikin dangi na ta buga min waya cewa wai me yasa ba na faɗa musu irin wannan suna ne ta wannan sirru na ne nima yawa in kina son irin wannan sai he mu yi ciniki ki faɗi sunaye nawa zan ga baki kowane he faɗi dubu ɗari nawa zaki biya ta dinga dariya so eh eh eh a a garin wannan insha Allah ba za a yi haka ba an gane to an yi sunan yarinyar jiya yau daidai karfe sha ɗaya zan fito mu je wannan ta'aziyya wallahi sai ita mai jego Allah ya jarrabe ta da rashin lafiya yanzu haka tana asibiti a kanta ciwo baya ciwo haka dai abubuwa dai haka dai suka taso so na ɗebe su muka yi asibiti da su wannan shine dalilin da yasa ba ku ba ku gani ba to za Allah ayi mana afuwa amma na je da zubu na zo da la'asar nan mun yi sallah da su malam Aminu na dauki malam Aminu ya raka ni mun je gidan mun yi mun yi musu ta'aziyya dan yawa eh lalle na ji labari ka faɗi uzuri na ce to ai ka faɗi uzurin akan gaba duk da ban faɗi me uzurin ba amma kuma an gaba saboda ana da kyakkyawan zaton cewa in dai lafiya kalau ba abin da zai hana mu zuwa to alhamdulillah mun je mun gabatar da ta'aziyya muna addu'a Allah ya ji kan wannan bawan Allah Allah ya masa rahama ya hada mu da shi a jannatul firdausi ya sa kuma aljanna ta zama komar mu da mu da shi gabaki daya to sannan ina ba ku hakurin daga yau din nan ni ma muna tsammanin ko litinin ko talata za mu tafi aikin hajji insha Allah eh saboda kun san ai a cikin iyawar Allah muna cikin board members na nan Gombe yawa sannan kuma har ilau nakon kuma ta sake bayan mu wani asamin kuma har ilau to wallahi kuwa so da ni da malam Musa da malam da Korodu za mu tafi insha Allah ta'ala so sai a taya mu addu'a amma dai za mu shawari cewa za a rike majalisi kamar yadda aka yi bara bai kamata a bar majalisin haka ba so a taya mu addu'a yadda Allah ya kaddara haka Allah ya sa mu je mu aiki karbabbe kuma abinda za mu karantar da alhazai Allah ba su ikon aiki da abun kuma mu ma da mu da su Allah ya tara mu a cikin ladan gabaki daya Allah ya biya ku da aljanna firdausi na gidan addu'a kai ne zaka mana addu'a dai Allah ni ne zan ku addu'a kai zaka ce gidan addu'a to ai akwai tafi addu'ar wata fi yayi to shi ke da to in Allah da zan muku addu'a insha Allah to sannan abu na ƙarshe akwai wasu mutane guda biyu jama'a wanda ina bara kusa su a addu'a saboda wani abu da bari in muku ta yan yan wane ne yan hausa ne za a ce ko yan wane ne mun haɗa wata harƙalla da su ka san hausawa ka san mutane suna yin amfani da wasu kalmomi amma ba su san me ma'anarsu ba idan ka ce fa kun haɗa harƙalla da wasu to fa kuna hagiri rashin gaskiya kenan asali kalmar harƙalla to kalma ce ta rashin gaskiya wato kuna so ku cuci wasu ko kuna so ku kwantar da wasu to amma sai ka ga mutum suna ciniki da wani fa amma sai sai muna haɗa harƙalla da wani shi yana ga kalman kalma ce mai kyau alhali wallahi kalma ce mara kyau a hausa so muna dai wata har jazakumullahu khairan mun shirya wata harka da su kuma harka ce wadda in Allah ya yarda akwai amfani na a cikin harkar akwai amfanin su a cikin harkar waɗannan mutane shine akwai alhaji dan azumi mai sai da filaye da gidaje ina jin da yawanci kun san shi ana ka san shi wa Ibrahim yawwa gashi da alhaji Bello alhaji abdullahi bello sabon kuɗi ina jin kafin shi wanda suke da gida a can abin nan to akwai abin da muka shirya da su kawai muna buƙatar a sama addu'a ba sai ka ji meye ba eh kuna ta bina da kallo ba zan faɗi meye ba yawa a ce ma addu'a kawai Allah amin amin a sa ma addu'a Allah ya tabbatar da alherin wannan harka da muka sa a gaba sai subhanahu wata'ala kuma ya saka musu da alheri domin wallahi malam ba za ka san akwai dattawa a cikin masu irin wannan harkoki ba sai wani abu ya taso ka haɗa harka da su sai ka gane ahe mutanen kirki wallahi akwai mutanen kirki wanda suke da dattijantaka dangane da harkoki irin wannan kawai wasu ne suke ɓata wasu sai a ga daga an ga mutum an ce mai ɗan sai da fili ne ko ɗan sai da abin nan kawai sai ga mutane suna mara wani kallo kallo yi sai a ɗauka mara gaskiya ne wallahi akwai mutanen kirki ni sai da na fara irin wannan mu'amalolin ne sannan na gane haka so muna addu'a Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya biya su da aljanna to ina ga akwai wani abu ne akwai wanda ya ban da bino rabin kwano yana a mota yace Allah in baka kai masa addu'a to Allah ya masa buɗe kuma Allah ya sanya albarka cikin kasuwa to amin amin to akwai wani yau Jiran Juma'a ma ya bani.
Allahu akbar Jiran Juma'a bane.
Eh.
Wani babari da yake kawo shi da shi da baban baban zai yi interview.
eh Shi kuma zai samu gurbin aiki.
na'am A roƙa musu Allah Allah ya tabbatar musu.
to masha Allah to wani bawan Allah ne ya kawo dabino rabin kwano ya ce a bani ne masa addu'a Allah ya biya masa bukatunsa da alkhairi baba Ibrahim kana ta cewa a baku ba ko kwaya ɗaya ba zan baka ba eh Gari ba tun da a zaka da zuwa ko a a dakata ni ya kawo wa ko masallaci
Gobe kana ne tambaya.
yawwa ayi bayani Wayan amin ne amin ne ko na na yan amin ne ko nawa komanda ku ji tsoron Allah ku bar ɗari biyar ɗina ban kaya ta bari ne maka ta malam salu Mal- malam abubakar salu zaria aka zo karanta bayani ya ce a dakata banta in dace tukunna in ya zo ka yi jawabi sai da aka mika bar ya karɓa ya sa allu ya ce to ci gaba da bayani to Allah ya biya masa bukatunsa na alkhairi abin da ya sa a gaba Allah maɗaukacin sarki ya sa ya cin mushi Allah ya sa mu gama da duniya lafiya yan uwa dukkan ku nan na muku fatan alheri ina muku fatan alheri ina muku addu'a duk wanda yake da damuwa ko wata bukata Allah ya biya mishi duk wanda yake da wata matsala Allah madaukakin sarki ya yaye masa duk wanda yake neman wani abu a gurin Allah Allah madaukakin sarki ya bashi muna ta yau juna barka barka kuma in Allah ya yarda ba zan manta da ku a cikin addu'o'i ba insha Allah ta'ala ba zan manta ku da ku a cikin addu'o'i ba insha Allah Allah ya sa ba duka je to duk Allah ya sa kowa ba ya je insha Allah Allah ya sa ba duk kowa ya je insha Allah Allah ya sa mu dace ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته آمين آمين